محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan safiya ta lahadi 23 ga watan sha'aban hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama 1432 wanda ya daidai da 24 ga watan bakwai shekara ta 2011 ta miladiyya kuma ci gaba da karatunmu na littafin arruhik al-maktum asirin manzo sallallahu alaihi wasallam makon da ya gabata mun tsaya inda muka fara magana akan amal huzn ko mun karanta wafatin abi talib wato rasuwar abu talib yau kuma za mu tashi akan rasuwar khadija bintu khuwailidin al-kubra radiyallahu anha wa ardaha malamin ya ce wa ba'da wafati abi talibin bi nahwi shahrayn aw bi thalathati ayyamin ina jin haka ne ko nan ne tayi wato bayan rasuwar abu talib da kwatankwacin wata biyu ko wato da kwana uku a alaktilafil kaulain gwargwadon dai sabanin da malamai suka yi akan wannan tarihi tuwufiyat ummul mu'minina to uwar muminai khadijatul kubra a khadija radiyallahu anha wato bintu huwailidin ta rasu radiyallahu anha وكانت وفاتها في شهر رمضان في السنة العاشرة من النبوة تارسني رانر وطن رمضان أشكرا تقوم daga annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama yake da shekara hamsin a duniya a lokacin ne khadija bintu khuwailidin ta rasu ga kenan ya yi shekara 25 yana tare da ita a matsayin mata tunda yana shekara 25 wato ya aure ta walaha hamsin wa sittuna sana ita kuma lokacin tana da shekara 50 wato 65 ala asharin kaulai ne wato wannan bisa zance dai da ya fi shahara a gun malamai da suka tattauna wannan mas'ala. wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu sallama idzaka a wancan lokaci a fil na min umurihi yana shekara hamsin wato na rayuwarsa kamar da muka ambata yace inda khadijata kanat min ni'amillahi aljalilati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ita khadijatul kubra ta zama wato ɗaya daga cikin ni'imomin Allah da Allah ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a domin kuwa baƙiyat ma'ahu ta zauna tare da shi a matsayin matarsa ruba'a ƙarnin shekara 25 wato rubu'in ƙarni mun ɗauki ƙarni ma'anarsa shekara 100 kunga ta shi rubu'i na rayuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama tare da shi wato ɗaya bisa hudun wato ƙarni ɗaya a ta hinnu alaihi sa'ata ƙalaƙihi tana tausaya masa tana tausasa masa a lokacin wato damuwarsa duk damuwar da ya shiga tana tausasa masa tana tare da shi wato aziruhu fi ahraji awqatihi kuma tana taimaka masa a lokutan da ya fi shiga wato damuwa shine ahraj lokacin da ya shiga haraj kunci wato mafi kuncin lokutan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya duba zai ga Khadija tana tare da shi tana kwantar masa da hankali tun dawowarsa daga lokacin da ya karɓo wahayi allah maɗaukaki ya aiko mala'ika jibril ya masa wahayin wato ikara ya dawo da zazzaɓi wanda ya fara tarasa kuma ya karɓi addinin nan a wurinsa duk duniya kwata-kwata shi ita ce khadijatu bintu khuwailidin radiyallahu anha kuma ta kwantar masa da hankali akan cewa ta san halinsa halinsa mai kyau ne yana taimakawa wato mabukata yana biya musu bukata yana kula da sadar da zumunci da makamantan waɗannan abubuwa na wato aikin alheri da ta san manzo sallallahu alaihi wasallam yana aikatawa ta kafa hujja da wannan a matsayin cewa hakika ta tabbata Allah ba zai cutar da shi ba a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake bukatar yake neman ya sami wato wata zuciyar da banban da tasa da za ta karbi abin da ya zo da shi kuma sannan ta taimaka masa ta kwantar masa da hankali ya rasa sai ta khadijatu bintu khuwailidin radiyallahu anha wa tu'inuhu ala iblaghi risalati kuma tana taimakonsa a wannan shekara 25 tana taimakonsa akan isar da manzancinsa ba shi kadai ya isar da manzancin ba yan uwanta mata danginta da mutanen da za ta iya isa gare su duk ita mata isa musu da saƙon la ilaha illallah muhammadun rasulullah wato sharikuhu kai tana ma taimaka masa fi magharimil jihadi almur cikin wato abubuwa wahalhalun jihadi masu ɗaci ta hanyar dukiyarta da kuma duk abin da za ta bayar na taimako wato wasihi tana kwantar masa da hankali ta bashi taimako muwasa shi ma taimako ake nufi bi nafsi hawa maliha da ranta da kuma dukiyarta gaba daya ta sakhare dukiyarta ta miƙa ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da ita wajen ɗaukaka wannan addini din yaqulu rasulullah manzon mu sallallahu alaihi wasallama yana cewa amanat bi hina kafara biyan nasu ita khadijatu bintu khuwailidin ta yi imani da ni a lokacin da mutane suka kafirce mini wasaddaqat ni hina kazzabani nasu kuma ta gaskata ni a lokacin da mutane suka karyata ni wa ashrakat ni fi maliha hina haramani nas kuma ta sa ni a cikin dukiyarta wato kamar ni da ita muka mallaka ina abin da na so da wannan dukiya wajen ɗaukaka addinin Allah a lokacin da mutane suka hana ni dukiyarsu wa razaqani Allah waladaha kuma Allah ya bani ‘ya'ya ta hanyarta walad nan sunan kamar jinsi ne na duk abin da aka haifa yana ɗaukar namiji yana ɗaukar mace ba a nufin ɗa guda ɗaya in an ce walad suna ne da ya kunshi wato ‘ya'ya da yawa maza ko mata Allah maɗaukaki ya arzuta mini ‘ya'yanta ma'ana da ita ne Allah ya ƙaddara cewa zan haifi ‘ya'yan da za su wanzu su zauna su rayu har bayana shi ne abin da ke nufi wa hurima waladu ghairiha aka hana mun kuma ‘ya'yan wata matar wadda ba ita ba mun san manzo sallallahu alaihi wasallama ya haifu tare da khadija ‘ya'ya nawa wanda muka karanta bakwai ko wanda ba ita wanda ba ita ta haife shi ba shine Ibrahim dan Mariya al-Qibtiyya to dukkan su kuma Allah ya karbi kayansa tun a ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya rage bayan manzo sallallahu alaihi wasallama illa Fatima Fatima radiyallahu anha ita ce ta rasu bayan manzo sallallahu alaihi wasallama ita ma da wata shida kamar da dai muka karanta a wancan lokaci ba dan komai ba sai Allah subhanahu wataala yana so ya tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa babban matsayi shine matsayin lahira kuma sannan abin da za a bari a duniya na 'ya'ya ko don gudun a fitinu al'umma su fitinu wato da 'ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kasancewar ko ma a ɗauke su kamar annabawa ko a zo ana bauta musu duk yana daga cikin hikimomin Allah subhanahu wa ta'ala na kasancewar ba wanda ya rage a daga 'ya'yansa sai wato wanda aka samu jikoki ta hanyar fatima radiyallahu anha sannan ya ce wa fi sahihi an abi hurairata a cikin hadisi sahihi ko bukhari ko muslim kenan ya ce daga abu huraira kala a ta jibrilu النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يزوج منزو صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال سيسي يا رسول الله يا منزن الله هذه خديجة ون خديجة قاتنا قد أتت تازو معها إناء تعالد إتاء كوي ونمزبي فيه إدام أو طعام أو شراب أتكين ونمزبي أكوي مياه ko kuma abinci ko kuma dai wani abin sha fa'iza hiya a tatka to idan ta zo maka wannan fa jibrilu ne yake gaya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce idan khadija ta zo maka faƙara alaiha salama min rabbiha ka karanta mata sallama daga ubangijinta ka ce ubangijinta yana ce mata assalamu alaiki wato a gaya wa khadija daga allah subhanahu wa ta'ala in ji mala'ika jibril ya gaya wa manzan allah sallallahu alaihi wasallama hakika wannan babbar baiwar allah ce wa bashirha kuma ka yi mata bushara bi baitin da wani gida fil jannati a aljanna min kasabin wanda aka yi shi da lu'ulu'u wanda ba komai a cikinsa kuma mai tsawo in an ce kasab ana nufin kamar asalin kasab rake ko kara da ake amfani da shi to amma nan wanda ake nufi shine kamar da malamai suka fassara ana nufin wato wani abu na lu'ulu'u wanda yake rarakakke ta cikinsa sannan kuma mai tsawo to wannan shine kamar bulan da aka hada aka gina gidan da khadija wato za ta zauna a gidan aljanna radiyallahu anha wa ardaha la sakhaba fihi babu kururuwa da ihu da shirme a cikin wannan gidan a wala nasab kuma babu wata wahala da za a sha shine ma'anan la sakhaba wala nasaba kuma an yi shi daga qasab a wannan kalmomi ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gaya mana wannan labari daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda suke nuna wato muhimmancin khadija da darajarta da matsayinta ba wai kawai a gun manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam kai har ma a gurin Allah subhanahu wa ta'ala cewa mata ce ta kirki Allah ya yarda da ita kuma tabbatacciyar 'yar aljanna ce wannan shine abin da wannan hadisi babbai ke karantar da mu a wannan rasuwa ta khadija hakika ta sa bakin ciki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da damuwa domin ga wanda yake bashi kariya bayan Allah subhanahu wata'ala kariyar da ya samu daga Abu Talib baffansa daga rasuwarsa kuma ba a dade ba sai kwanaki uku kawai kamar da malamai suka ambata sai ya zama ita ma khadija radiyallahu anha ta faɗi ta mutu kun ga kenan ashe akwai damuwa bisa damuwa shi yasa malamin yasa wani taken daban yace tarakumul ahzani eh a tattaruwar bakin ciki in aka ce tarakumi shine abu ya hadu wani akan wani wannan ya hau kan wannan bakin ciki ya tattaru ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hauhawa wani bayan wani وقعت هاتان الحادثتان المؤلمتان خلال أيام معدودة wannan wato abubuwa guda biyu da suka auku masu tsananin raɗaɗi da damuwa da baƙin ciki sun auku ne a cikin 'yan kwanaki kaɗan kawai ƙayyada duki da digaggu fahtazzat mashairul huzni wal alami fi qalbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan abubuwa sun sa wato abubuwan damuwa da bakin ciki da damuwa da raɗaɗi a zuciyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya harzuka ya ƙara yawa ya faɗaɗa thumma lam tazal tatawala alaihi almasa'ibu min qaumihi sannan kuma bakin ciki da masibu iri-iri dai basu gushe ba suna zuwa ɗaya bayan ɗaya shine tatawala ai ta'ati wahidatun tilwal ukhra wannan ta zo bayan wannan ba su gushe ba bayan wato suna aukuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahum tajarra'u alaihi domin ko su kafirai a lokacin da suka ga wannan abubuwa guda biyu sun faru to sun hau kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da tsoro ba shine tajarra'u wato ya zama cewa ba tare da tsoro ba suka auka wa manzo sallallahu alaihi wasallama wa kashafuhu bin nikali wal adha kuma suka wato bayyana masa kuru-kuru da aikata azaba da cutarwa iri-iri ma'ana ba su sassauta ba ba da mauti abu talib bayan rasuwar abu talib fasda da ghamman ala ghammin sai damuwa da bakin ciki ya karu akan damuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam hatta ya isa minhum har ya fidda rai cewa waɗannan mutanen za su imani ya fidda rai cewa waɗannan mutanen za su karkata su dawo wato ga kiran musulunci su bar wannan azabtarwa da suke masa wa kharaja ila ta'if lokacin da ya ga wannan shine ya fita zuwa ta'if wani gari ne ba nisa daga maka raja'a an yastajibu li da'wati yana fatan cewa waɗannan mutane a ta'if za su amsa wa kiransa au yu'uhu ko kuma su bashi makwanci au yansuruhu ala qaumihi ko kuma su taimaka masa akan wato mutanensa falam yara min man yu'wi walam yara nasira sai ya zama sabanin haka sabanin abin da yake tsammani da ya je ta'if sai bai samu mai bashi makwanci ba bai kuma samu wanda zai taimaka masa ba bal a zauhu a shadda adha abin da suka yi shine sun cutar da shi wato mafi tsananin cutarwa su ma wadda za su iya yi wa nalu minhu ma lam yanalhu qaumuhu kai har ma suka yi masa abin da mutanensa ma ba su yi masa ba kun ga mutanensa ai ba su ji masa ciwo sun fasa masa kai har jini ya shigo wato ya cika takalminsa da jini ba ko wannan kuwa a ta'if ne aka yi masa wannan sai ce wa kama ishtaddat wat'atu ahli makkata ala nabi sallallahu alaihi wa sallam ishtaddat ala ashabih حتى التجأ رفيقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى الهجرة آه، عن مكة وأن abinda ƙuraishawa suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tsananta akan manzo sallallahu alaihi wasallama wato abinda wato mutanen maka suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka nan wannan tsanani ya hau ya hauhawa ya damu ko kuma in ce ya tattara ya hau kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har sai ya zama cewa abokinsa wato Abubakar radiyallahu anhu iltaja'a ila alhijrati an makka ya ce kai ya rasu ya kamata a yi hijira mu bar makan nan dai mu bar musu garinsu saboda damuwar ta kai damuwa kuncin ya kai kunci cutarwar ta kai cutarwa fakharaja hatta balaga barkal gaimadi ya fita shi kadai shi abubakar radiyallahu anhu cewa zai bar maka har sai da ya je wani wuri ana ce masa barkal gaimad wuri ne wato tafiyar kwana biyar daga makka in kai kudu wakila wasu malaman sun ce baladun bil yaman cewa wani gari ne a yaman duk da dai kudancin maka dama nan ne hanyar zuwa yaman kuma ita ce dai hanyar da in an wuce yaman za a zo ethiopia wato habasha inda aka yi hijira ta farko da ta biyu to a lokacin nan ya tafi har ya kai barkal gimadi yuridul habasha yana son ya je habasha fa'arja'ahu ibnu dugunna sai wani mutum ana ce masa ibnu dugunna sunansa alharith ibnu yazid ibnu dugunna ad-dugunna din sunan mahaifiyarsa ne shi yasa ake ce masa ibnu dugunna haka ake karanta shi ad-dugunna da ta marbuta a ƙarshe ya dawo da shi fi jiwarihi yace ka dawo gida ka zauna kana karkashin tsarewata mun san wannan dama mun taɓa tattauna a baya ko akan samu irin wannan lokacin da ake yaƙi ko rashin kwanciyar zaman lafiya da kwanciyar hankali tsakanin musulmi da kafirai akan samu wani kafiri ya ba wa musulmi mafaka ko musulmi ya ba kafiri mafaka duk wannan ya halatta kuma idan aka yi haka ba a taɓa wannan wanda aka bai wa mafaka ɗin qala ibnu ishaq malam ibnu ishaq malamin sira yana cewa lamma halaka abu talibin yayin da abu talib ya rasu نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاوا سن أوكا ومن زن الله صلى الله عليه وسلم سن مسا أبن دبيداشي بمن الأذى نشوتر ما لم تطمع به في حياة أبي طالب سن مسا أبن بس ما تبس أماني بس تبقى لينسي مسا بألوك شند أبو طالب ينادلي حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش har sai da wani wawa daga cikin wawayen ƙurayshawa ya tsaya masa a hanya ya tare shi a hanya fanasara ala ra'sihi turaban ya kwara masa rairayi ƙasa ya zuba masa a kansa sallallahu alaihi wasallam wa dakhala baitahu wat turabu ala ra'sihi haka ya shigo gidansa kansa duk turbaya da ƙasa da rairayi din nan na garin makka faqamat ilaihi ihda banatihi sai ɗaya daga cikin ƴaƴansa mata ta miƙe faja'alat taghsilu ta kama ta rika wanke turaba tana wanke wannan ƙasa daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mahaifinta wa hiya tabki tana kuka tana wanke wa manzo sallallahu alaihi wasallama wannan ƙasa wa rasulullah a lokacin nan manzo sallallahu alaihi wasallama ya kulu laha yana ce da ita la tabki ya bu la tabki ya bunayya ya ke wannan yatawa kada ki kuka fa inna allaha mani'un abaki domin ku Allah madaukaki shine mai tsare babanki shine mani'un ay yamna'u abaki min an yanalahu shay'un min adal kuffar abin da ke nufi kenan qala sai yace wa yaqulu baina zalika kuma a tsakanin haka yana cewa ma nalat minni quraishun shay'an akrahahu akrahuhu hatta mata abu talib yace wallahi quraishawa ba su taɓa min abin da suka yi min wani abu da nake kinsa nake kyamarsa ya tayar min da hankali ya sa min damuwa ba sai da abu talib ya rasu ma'ana shi ma ya yarda da cewa bayan abu talib hakika ya haɗu da abubuwa na damuwa waɗanda ba a yi masa irinsu ba a lokacin da abu talib yake da rai sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wali ajili tawali mithli hadhihi al'alam saboda jeruwar da hauhawar waɗannan wato damuwa wannan raɗaɗi da yake hawa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi hadha al'am a wannan shekara ga mutuwar Abu Talib ga mutuwar Khadija ma'ana zama ba mata sannan kuma ga tsanani da damuwa da jifa da duka da zuba ƙasa aka da sauransu ga tafiyar da ya ta'if da dawowar da ya da irin halin da ya dawo to shi yasa malamai a summiya bi amil huzun suka sama wannan shekara shekarar bakin ciki shekarar damuwa shekarar kunci da rashin wato kwanciyar hankali wa urifa bihi fi sirati wa tarikh da wannan sunan kuma aka san wannan shekarar a littafan sira da kuma tarihi na musulunci to sai juz'i na gaba inda yake cewa azzawaju bi saudata radiyallahu anha sai magana akan aure da ya auku da ya faru tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da saudatu bintu zam'a wa fi shawwalin min hadhihi sana a watan shawwal na wannan shekara wato sanata ashirin minan nubuwa shekara ta goma bayan annabci tazawwaja rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri saudata binta zam'a ya auri saudatu yar zam'a kanat mimman aslama qadiman tana cikin waɗanda suka musulunta tun farko wato da dadewa ta musulunta wa hajarat alhijrata thaniyata ila alhabasha kuma ta yi hijira hijira ta biyu zuwa habasha wa kana zawjuha mijinta a lokacin nan shine as-sakran ibnu amr wato as-sakran ibnu amr wa kana qad aslama wa hajara ma'aha shi ma ya musulunta yayi hijira tare da ita famata bi ardil habasha sai shi din ya mutu a can kasar habasha a ethiopia au ba'da ruju'i ila makka wasu kuma suka ce a ko kuma bayan dawowarsa wato zuwa makka falamma hallat yayin da ta halatta ma'ana kenan ta warware ta fita daga wato ta kabarsa khatabaha rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nemi aurenta a wata zawwajaha kuma ya aure ta wa kanat awwalam ra'atin kuma ita ce matar farko wadda tazawwajaha annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta ba'da wafati khadijata bayan wato rasuwar khadijatu bintu khuwailid radiyallahu anha wa kanat qad wahabat nawbataha li aisha radiyallahu anha akhiran kuma ita ce wadda a ƙarshen lamari ta sallama ta kuma yi sadaka ta rabu da ta haƙura da wato kwananta ga aisha radiyallahu anha kamar yadda muka sani a tarihi a maganar matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan a dunkule shine abin da ya faru na wato shekarar da ake ce ma shekarar bakin ciki na damuwar da ta auku ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ga cewa hakika rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallama cike take da darussa iri-iri wato akan abin da ya shafi musamman wannan da'awa za mu ga yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya sha wahala wajen isar da saƙon Allah na a daina bautawa kowa sai Allah ya zama a bautawa Allah shi kadai kada a haɗa shi da wani abokin tarayya za mu ga yadda yan uwantaka har ko mun ga abin da ya auku ta ɓangaren cewa yan uwantaka ta jini ta sa wato bata hana a haɗu a cutar da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam akwai kuma inda ta yi amfani aka haɗu saboda ita aka tattara tare da manzo sallallahu alaihi wasallama wato aka hana a cutar da shi ko kuma aka haƙura da cutar da ta same shi har ma ta sami wato ƙabilarsa banu hashim da kuma banu muttalib a cikin abin da ya auku dangane da wato zamansu a sha'ib na abi talib sannan kuma mun ga irin halin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya shiga na tabbatar da cewa haƙiƙa mutanensa ba su da haƙuri su ƙurayshawa idan dai har duk mutumin da yake dama bai musulunta ba bai karbi musulunci ba kuma an ilmantar da shi cewa babban abu a rayuwarsa shine ya gaba da addinin musulunci to yana da wahala ka sami haƙuri tare da shi domin abin da ya ɗauka shine addininsa shine ya gaba da wani addini ɗin shi yasa muka ga cewa abu talib yana rasuwa waɗannan mutane sai suka juyo kan manzan allah sallallahu alaihi wasallam da duk irin abin da suke ƙoƙari su samu su ga sun yi na cutar da shi da ƙare rayuwarsa illa mun tabbata abin da ya hana wannan shine tsarewa ta allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda in ba mu manta ba mun karanta a baya a cikin wannan kwanaki yadda idan suka taso ko sun yi kokarin za su taba jikin nasa sai kaga cewa Allah maɗaukaki ya dakatar da abun ya shiga ya shiga tsakani ko kamar yadda Abu Lahab ya tashi lokacin da zaitin Abu Jahal kai zaitin kari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da duka ai kun ga Allah maɗaukaki ya taho ya turo masa wani raƙumi wanda shi kadai ya ganshi har mutane suka yi ta mamaki don haka tsarewa babba daga Allah ne subhanahu wa ta'ala a kokarin da abu talib ya yi sababi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi shi ma domin ya zama cewa ya tsare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duka karkashin tsarewa daga Allah subhanahu wa ta'ala domin zaman rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce zaman wannan addini da ya mutu a wancan lokacin da shi kenan labarin ya kare iya maka waɗanda suka musulunta kuma a lokacin nan fa ko hamsin ba a kai ba shekaru shidan nan fa sai da aka yi shekara shida sai na umar radiyallahu anhu shine mutum na arba'in a cikin mutanen da suka musulunta mutum arba'in kunga bayan rasuwarsa ne a bayan musuluntarsa ne bayan musuluntar hamza sannan musuluntar umar shine abubuwa suka ƙara tsanani har abin ya kai ga wato wannan damuwa aka karasa dai shekara uku a cikin shi'ib kunga an yi shekara shida ɗaya a cikin tsanani da bala'i sannan aka yi uku kuma a cikin wato wannan shi'ib aka fito daga shi'ib ɗin kuma abu talib ya rasu khadija ta rasu damuwa ta ƙaru shikenan kuma allah subhanahu wa ta'ala ya fara shirya wa manzansa sallallahu alaihi wasallama hanyar yadda za a fita a bar makka wannan kuma shine abin da za mu zo mu ji nan gaba insha allahu na fata saboda tafiya da dan yanzu mu tsaya a iya wannan wuri kuma kasancewar abin da za mu karanta nan gaba din wani sabon darasi ne musamman akwai istinbatat da malamin yayi mana na darussa da za a samu akan harkar da'awa akan sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam muna fata Allah madaukaki ya karbi ayyukan mu kuma ya samu dace da abin da zai so shi kuma bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam insha Allah ga ramadan ya matso yau 23 ko 22 gwargwadon dai sabanin lissafin tsakaninmu da ramadan duka bai fi kwana takwas bakila ko da za a ce na'am to muna fata Allah maɗaukaki ya sa muna cikin waɗanda kwanakin nasu za su kai wato wannan kwana takwas ɗin kuma su zarce su yi ibada a wannan wata mai albarka kuma su zama cikin waɗanda Allah maɗaukaki zai 'yanta su daga wuta kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu dacewa akan duk abin da shi din ya yadda da shi kuma bi idnillahi tabaraka wa ta'ala kamar yadda aka yi darasin da aka saba ana yi na tafsiri a watan Ramadan insha Allah wannan shekarar ma za mu yi kuma a wannan masallaci insha Allah muna fata Allah madaukaki ya bamu dacewa kuma Allah ya sa wato budi ne na hasken fahimtar littafinsa kuma shimfiɗa na ƙara fahimtar addininsa a wannan gari namu mai albarka kuma tsakaninmu mu ma da juna mu ƙara samun fahimtar littafin Allah ya ƙara samun tsoron Allah da kusantarsa da ƙaunar junanmu da haɗin kanmu da zamanmu lafiya bisa sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wani na tambaya a nan kuma yana cewa malam ina roƙon addu'a a gun yan uwa bisa ni'imar haihuwar ɗa da Allah ya bani to muna fata Allah maɗaukaki ya sa albarka a wannan da da ya hore maka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi cikin salihan bayansa Allah maɗaukaki ya tallafa masa da tarbiyya mai kyau ya kuma ba shi ilimi mai amfani ya zama abin alfahari gare ka gare mu da kuma al'ummar musulmi baki ɗaya duk kuma wanda Allah maɗauki ya ba shi haihuwa muna masa wannan irin addu'a din Allah sa masa albarka a abin da ya hore masa Allah subhanahu wa ta'ala ya biya wa kowa bukatunsa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi marar lafiya Allah ya bashi lafiya waɗanda suka rasu Allah ya gafarta musu mu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu damar tabbata akan da'arsa bisa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi